بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wani gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna shida ke mako biyar kowane biyar to muna biyar ga watan goma sha ɗaya a shijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1443 a kuma biyar ga watan shida shekara ta 2000 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumel don ci gaba da karanta littafin al'arba'unan nawawiya wanda muka tafi hutu tun kafin azumi sai yau Allah maɗaukakin sarki ya kaddara dawarmu muna fata ubangiji Allah ya karbi abin da muka yi kafin azumi ibadaddukan da muka gabatar cikin watan ramadana da wanda muka gabatar a bayan ramadana din da ibabu da bukukuwanmu na sallah wanda suke na idi muna addu'a ubangiji Allah ya karba mana su baki ɗaya Allah ya tsare mana su Allah ya sa mu same su a mizanin ayyukanmu na alkhairi a ranar gobe alkiyama e muna kuma sake addu'a ta musamman ga mai martaba sarki da 'yan majalisa da 'yan kwamitin karatu da 'yan kwamitittukan masallaci Allah ƙara wa kowa lafiya ya sanya masa albarka ya karbi taimakon da yake mu da muke karatu da waɗanda suke saurara ubangiji Allah ya sa muna albarka cikin abin da muke faɗi da wanda muke saurara za mu tashi hadisi na goma sha biyar kamar yadda aka tunasar da ni a tunanina na goma sha hudu ne amma dai an ce za mu tashi na sha biyar kuma zai zamanto darasi na goma sha na darasi na goma sha bakwai a hadisi na goma sha biyar hadisin abu huraira imamun nawawi ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم hadisi na goma sha biyar imamun nawa ya ce an karɓo shi ne daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda ya ce tabbas manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir wanda ya imani da allah da ranar lahira inda wata a cire ta mana gaba ɗaya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan aw liyasmut ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru gabar farko ta hadisin tana gaya mana wani abu ne mai kama da sharafi na imani ko al'amaratul imani alamu na imani alamar imani a tare da mutum wanda yake nuna imani ya zauna a zuciye shi to duk lokacin da zai magana yakan faɗi alkhairi idan ba alkhairi ba ne yakan yi shiru to duk lokacin da aka ga mutum shirinsa ya yi yawa yana hararar mai zai faɗi idan akwai alkhairi a ciki ya faɗi in babu alkhairi ya saurara to wannan alama ce ta imani kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa la khaira fi kaseerin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas galibin tattaunawa gani da mutane suke Allah ya ce babu alkhairi a cikin shi in kana so ka gane to menene alkhairin da aka ce falyakul khairan aw liyasmut sai Allah ce to yawancin abin da muke faɗa babu alkhairi a cikin shi la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqati face wanda ya umarni da yin sadaka kenan umarni da ciyar da dukiya amfanar da al'umma da dukiya ba da shawarwarinka rubutunka fafutukarka akan ayi wani abu da zai amfani al'umma cikin abin da Allah ya hore mawa mawadata da waɗannan maganganun da za ka yi da surutan da za ka yi da shawarwari da za ka bada wannan akwai alkhairi a cikinta ilaman amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko wanda ya yi umarni ko kuma ya yi magana a kan abin da yake ya dace da shari'a kan abin da ya dace da shari'a akwai neman ilimi akwai yada ilimin akwai jawabi akan ilimi karantar da alkur'ani bayanin alkur'ani karantar da sunna bayanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da dukkanin wani kyakkyawan aiki da muka sani hana mutane akan duk abin da yake mummuna maganganunka a wannan da'irar take zuwa ta dawo alama ce ta cewa akwai imani a tare da mutum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ko kuma wanda ya umarni da sasanto ko kuma sulhu a tsakanin al'umma duk inda yaga an samu kofa yaga an samu baraka yaga an samu rahin jituwa to jawaban da zai yi na kokarin kawo jituwa ne tsakanin al'umma wannan alama ce ta imani da aka duk wanda ya imani da Allah da ranar gobe alkiyama in zai yi magana ya zama to magana da zai tana da abin da za ta nemo wa talakawa abubuwan amfanuwa ko ya zama to magana da za ta yi yana daga cikin yada addini da kokarin isar da addini da kokarin bayanin shari'a da kokarin yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kore bid'a da kore sabo da kokarin hana saba ma Allah wannan yana cikin abin da shari'a ta sani ma'ruf aw islahin bainan nas ko kuma ganin barna ba ta zauna tsakanin mutane ba wannan tsakanin mutane zai iya zamantowa tsakanin miji da mata ne mutum ya zamanto mai kokarin sulhu tsakanin uban gida ne da yaransa ya zamanto mai kokarin sulhu tsakanin aboki da aboki tsakanin da da mahaifi tsakanin wa da ƙani alamar mutum akwai imani to yana ƙoƙari ya ga ya daidaita tsakanin su ba a samu ɓararsa ba amma wata ilmuna zamani da mutane in ka ga mutum na zaman lafiya da matar shi to mutane in ziga suna ƙoƙarin su ɓata wannan tsakani ɗin ko a cikin ƙawaye ko a cikin shi abokansa wataƙil a ce mai mijinta ce wataƙil a zage ta da mai zafin biyayya idan aka samu uban gida da yaro suna zama lafiya kalau ɗan amana ana hure masa kunne ya bari ya bari ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi duk wanda ya gurbawa mutum matar shi ko ya gurbata bawa ga uban gidansa wannan mutumin ba zai ji gaishin aljanna ba mutum suna zaune lafiya kalau da matar shi uwarta ko ubanta wanta ko yatta kananta ko kanwarta ta shigo ta yi kutun kutun aka hurewa matar kunne ta kiwa mijin da daɗi da wannan mutumin da ya aikin Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ji kanshin aljanna ba kaga kenan wannan magana da aka ce ba za a ji kanshin aljanna ba babu alamun alkhairi kenan a cikin ta wanda suke zaune lafiya kalau da yaran shi yaran sa ne a office yara ne a ma'aikata yara ne a jam'iyya yara ne a wurin sana'a yara ne a gurin kowa sai ka lallaba ka gurbata tsakanin karaba su so duk wanda ya kwacewa wasu yaran shi wai na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dole ya gurbawa tawa wani yaran shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai ji kanshin aljanna ba abinda ake da bukata duk wanda kaga suna zama lafiya kalauto kai kokari wannan zaman ya tabbata shine ma'ana la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan so menene khair din ko dai sadaka ko ma'rufi ko islahin bainan nas in babu wannan fa falyasmut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace liyasmut to yayi hakuri lamun din lamul amr ne in dai ka auna ka gani babu alkhairi to umarnin manzan Allah ka yi shiru a daidai wannan lokacin da haka wannan maganar guda biyu ce in alkhairi ce ka faɗa in babu alkhairi ka yi shiru to maganar da ka kasa gane cewa alkhairi ce ko ba alkhairi ba ce ya za a yi da ita ita ma a furta ta ƙarfi da yaji ko a yi haƙuri da ita imam ahalus sunna wal jama'a ahmad ibn hanbal lokacin yana rashin lafiya ɗaya daga cikin abokanan shi da ya zo duba shi sai ya je yana nihi irin na rashin lafiya washi yana nisa sai ya ce shi ko ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk kalmar da dan adam ya furta mala'iku za su rubuta masa wannan kalmar idan an zo filin alkiyama za a ware waɗanda suke na alkhairi ne sai a tura su gefe waɗanda suke na sharri ne sai a tura su gefe wanda babu alkhairi babu sharri a ciki sai a tattara a watsar sai ce na rantse ba zan cika littafi na da abin da babu alkhairi a cikin shi ba wannan nihin da nake ko ba a rubuta min alhaki ba to ba lallai bane a rubuta min lada ya ce to ba zan rubuta littafi na ba ko ba zan cika littafi na da abin da babu alkhairi a cikin shi ba waɗanda suke gudun suka ce tun daga lokacin da aka karanta masa wannan hadisin har Allah ya kaddara aka zali ransa bai kara nishi ba yana daga cikin dalilan da yasa ya tabbata cewa imamu ahlus sunna wal jama'a inda ya ji sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a aikace zai aikata ta zai yi aiki da wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ba mu ikon kiyayewa wa man kana yu'minu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasum duk bayanin abin da yake da alaka da addini alkhairi ne isar da duk abin da yake da alaka da addini alkhairi ne duk abin da yake akwai moriyar al'umma a ciki wannan abin alkhairi ne duk abin da yake akwai samar da zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'umma wannan abin alkhairi ne duk abin da zai motsa amincin mutane ko zamantakewarsu ko fahimtar junansu ko al'adarsu ko zamantakewarsu wannan abin a ƙaurace masa kuma ƙaurace mashin alama ce ta imani wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu to ya karrama ya mutunta makwabcin shi duk mai imani da Allah da ranar lahira to ya mutunta makwabcin shi yana ne mutunta makwabci shine duk abubuwan da suka shafe ka na alkhairi ya zamanto kana hadawa da shi abin da yake naka na sharri to makwabtanka kar a gansu ciki kuma idan ka ji dadi ya kamata su ji in alheri ya same ka ya kamata su gane ka samu alkhairi wanda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har mata sai da ya musu wa'azi la tahqiranna jaratun li jaratiha walau tirsina shati yarinya ko makwabciya kattare na ma makwabciyarta alkhairin da za ta yi mata ko da ko fatan awaki ne in shi kuka samu kuka sulala kuka gyara kuka dafa to makwabciya kattare na ma makwabciyarta ta ƙara romo ko da ba za a samu tsokar ƙwannan kofatan ba a zuba mata roman ta ba da ta ƙara akan koriyar miyarta sai zaman to an canja yanayi kai ma idan ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shigo ma da yaransa zigege in ya tabbatar ba zai iya ba makwabcin shi ba to kar ya bari yaran makwabcinsa su gani daga in ka je bulaguro ka dawo ka zo da mota za a rika higa da zaka wannan lemo wannan ayaba wannan abarba wannan timatimin biredi da mai yanka da mara yanka wannan da kaza yaran makwabcinka suna zaune suna kullis shi kuma ban su ba da halin da zai siyo musu sai ka ga yara ko da ba za su tada hankalin iyayensu ba amma suna da damuwa a rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta al'adabul mufrad ma ina ga iko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya san ba zai ma makwabcin sa ba to ya shigo da shi a boye nan ne da smogale da smogale yake halatta ko ai smogale din sa zuwa gidan an ka zo bazari ga tun kana cikin mota ka kunshe kayanka in ka sauko sai ka buda tum tum tum sai ka hige gida ba wanda ya gani in kuma ke da na ba sun gani su ɗauka kuma kuɗi ka taho da in an zo an tara a bola kada ka bari bolar ka ta rika taruwa yau akwai kwayaye a ciki akwai kofatan abin da aka ci akwai kaza akwai tsokoki akwai ƙasusuwa akwai na kaji a ɗauko ta tsiri guda ana zubar abu a gani ga gwangwanin madara ga kaza na ce ka wannan mutumin mugu ne an ci kaza an sha kaza an ci kaza an sha kaza amma hiru kake ji to wannan baya cikin karrama makwabci abin da yake na alkhairi daidai gwargwado a hada da shi daga cikin karrama makwabcin koda ba za ka iya dauke masa nauyi ba irin ciyayya da ake na sha faɗa abin da aka yi ku haɗu ku ci wannan za ka kashe masa wani abin da yake gani duk abin da ya gani na alatu an shiga da shi gidansa in lokacin yaransa ɗaya biyu sun shiga an ba su a hannu ko sun zauna da yaran gidan sun haɗu sun ci ba ka raba ɗan ƙaramin yaro da ɗan ƙaramin yaro zai ɗauke masa wata damuwa shi ɗin ka kira shi kun zauna a ƙofar gida kun haɗu kun ci an ƙare me ake da buƙata wata ilma tarka da ta ƙare ta ɗan sa guda ɗaya ko guda biyu irin adahen matan nan ta meƙa mata ita ma ta meƙo mata kwaɗo shi kenan wani wani falikurin jarahu ya mutunta makwabcinsa kada bai zamanto asirin makwabcinka a buɗe yake tsirrikinsa a buɗe yake labaransa a buɗe yake hatta tsarin gidaje da ake yana da buƙatar a kalli makwabtaka wanda yasa tsarin waɗansu burane ɗin ba a yadda ba wasu gidajen suna ƙasa wasu gidajen suna sama idan gidaje za a yi flat to duka unguwar kowa gidansa flat ne babu yadda za a wani ya zangare ya tafi sama yana gano gidan kowa da kowa wanda yake tsugunne ana ganinsa wanda yake bacci ana ganinsa in suna fada ana ganinsu in suna cin abinci ana ganinsu in sun yi baki ana ganinsu daga cikin karrama makwabtanka shi ne ka yi gida irin na makwabtanka in kuma za ka yi irin wanda ya fi nasu to ya zamanto akwai amincewarsu kuma karawa zamanto an bar yara suna abin da suka gada idan mai gida ba zai hau bai ke leken makwabta an san haka to kuma kar a bar yara su kuma su mai da gurin gurin leken gidajen makwabtansu muna daga cikin karrama makwabta ne kuma da abin da yake naka na sharri ne kada bai zama to in dararanka a sauran makwabcinka ana ruwa yana sauka daga sauranka yana fada sauran makwabcinka in ɗakinsa ya yanke ya fada an gaya maka ba za ka yadda ba kwatakka kofar gidan makwabcinka in ka zo ka share kofar gidanka ta tafi kofar gidan makwabcinka babu mutuntawa babu karramawa fal yukrim manzo Allah ya ce ya mutunta menene mutuntawa duk abin da zai ji ya isa yana da alfarma to shi ake so ka masa so ina alfarma ka dauko bola daga kofar gidanka ka zuba kofar makwabcinka ka koro kwata daga gidanka ta fado kofar gidan makwabcinka babu karramawa a ciki so ake ya ji cewa ya isa yana da karramawa ko yara ne aka tayar su kai bola da suka zo suka zubar a kofar gidansa in ya fito ya ga kayi fada hankalinka ya tashi da kai din an hado ana sharewa ana kwashewa da ya fito za ka yi ta alhaji da Allah ya haƙuri ai yara ne kaza da kaza amma lokacin da ya ga ka damu kana ƙoƙari ya share wannan shine abin da ake kira mutuntawa din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ganshi yana hawa minbari wata rana ko yana kan minbari sai aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ya ce na rantse da Allah bai da imani na rantse da Allah bai yi imani ba na rantse da Allah bai yi imani ba wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye suka ce man wani ne bai yi imani ba sai ya ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk mutumin da makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba wannan mutumin bai da imani kaga wannan hadisin kamar yana ƙara fassara maka ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda imani da Allah da ranar lahira ya mutunta makwabcinsa ya darajanta shi ya karrama shi wani ake da ake da bukata zamantakewa ta zauna da zaman to makwabcinka abokin shawararka ne makwabcinka amininka ne makwabcinka abokin maslaharka ne iyalansa abokan iyalanka ne yaransa abokan yaranka ne in Allah ya hore maka ka samu wadata wani lokacin ka hada da shi a ɗan ɗinkin sallah da ɗan wasu abubuwa wani lokaci haɗa da matarsa wani lokacin samu ɗan yaro guda ɗaya daga ciki ka haɗa da yaranka wani duk akwai alamar karramawa da ƙoƙarin riƙe makwabtaka Allah ba mu ikon kiyayewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim dayfahu to shi kuma ya karrama bakon shi mutunta bako a lokacin da kuka zo shi ne ka karɓe shi da fuska a ganta fuskar ka a buɗe wadda ita ce alamar karɓar bago ka yi sallama ka sare shi game da annabi ibrahim yawa mala'iku lokacin da suka zo yana zuwa ya miƙe da bushasha ya karɓe su ya ajiye su a gurin ajiya kuma aka ce cikin gaggawa ya tafi bai ma gane ba suna da bukata ko ba su bukata ya yanka ɗan maraƙi ya kawo musu ba ma labisa an ja a bai hanid manzo Allah madaukakin sarki yace da kansa ba a jima ba sai ga annabi ibrahim ya zo da ɗan malaki a bankare har an gashe shi sai da aka meka musu falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf da yaga kuma an ajje dan maraki shi da yadda ya san dan adam da nama a bankare saniya guda ta yi minti 30 ba wanda ya meka hannu akwai matsala to anan ne annabi ibrahim ya samu damuwa to amma da kai ka bankaro kaji ka meka wa ababan ka ce la azumi nake kace masha Allah ko to amma shi da ya mika dan mareke ya gaba ta ba sai hankalinsa ya tashi anan ne ya gane mala'iku ne yasa ibnu kasir da yazo tafsirin ayar yake cewa daga cikin ababu ziyafa ladabin bakunci karbar bako karka tambaye shi me zaka ci bako da yazo ya sauka sai ka ce ni me ka fi so a kawo maka a wani alama ce tura ta ba komai wallahi da koshi alhamdulillah wani zai ga maka haka a kawai ina ga in ka siyo dan biredi ma na naira hamsin da ruwan shayi baki haɗin yan asu ya isa na ko na delegate ko na ag ko eh in ka gaya masa zai zaɓi na asu amma abin da ake so kan ya an kara yi masa irin na ag samu tumatuman biredi ka samu zindime man plus ka ciko ka kawo gwangwanin madara kamar guda uku ka san ba zai shanye ba amma abin da kake gaya masa ka iya fasa guza ka zazzage dole ka ka masa shaida da dare ka ka masa gwangwanin fig guda uku ka zube a gabansa so wani yana ji a ransa kenan in ya fasa guda ya zazzage ai ba matsala amma da kai ba koyi ka ka masa madara an yage takarda an tohe na an yage wani to ma'ana kenan kun ya da safa kun yi guntu wata kilge nan kuna jira ku ya gobe da safe dole in ya yage takarda an yi tsir sai mai da himaya tohe to haka ya ga ana yi a gidan ko da haka amma an yazo da ka zo ka kwaso gwangwani guda uku sai ka zuba mashi haka ibnu kasir ya faɗa ba a tambayar mutum me zai ci kuma ya zamanto an saka masa fuska an ba shi shimfidar da zai zauna wasu kuma suka ce a zamanance shi ne a nuna masa duk gurin da zai biya bukata ba ko yana zuwa da an karɓi jakarsa ai kuma a ce masa gaban ɗaki in ka san ka sa toilet ta zamani wadda kunna ta akwai wuya to koya masa in ka zo ga masu to duk wani abin da kake gana dana ba su yi wannan gurin za ka ɗan shafa kana shafa ruwa zai dohe ka shafa masa ya gani to haka ake yi bako amma an kai bako toilet ɗinka ta musamman shi ya shiga ya ɓata toilet kuma yana ba inda ruwa zai zo ya kasa ya za a yi kenan ka ci mutuncinsa ka kunya tashi ba zai sha'awar ya sake dawa gidanka ba kuma wata ƙilin ya yi gaje-gaje ya ɓata jiki ya ɓata maka banɗaki sai kunya ta shige shi to yana zuwa ya koya masa ga yadda ake dagata ga yadda ake dannawa ga yadda ake kaza nan hine ruwa yake zuwa nan hine ake kaza wanda daga cikin haƙƙin bako duk abin da ka san na zamani ne in kai nuna masa akwai wani famfo da na gani shi in ka zo daidai wani guri ne ake ɗora kafa in ka ɗora kafa ko ruwa zai ci gaba da zuba sai ka ɗauki ta yi wani ya zo sai ga ya zo da wannan ya zo in ya ɗora kafa sai ruwa ya zubo shi kuma da gefe yana so ya sha ha in ya tafi ma an ya zo sai ya meka hannunsa sai ga ruwa ki tafiya ya kama famfo ke bubbugawa yake bubbugawa in ya tafa wanda wani abu su mutane unguwa sun sani da sun zo suna ɗora ƙafa hai ruwa zubo tsar ya sha ya tafi to kaga inda irin wannan famfon a gidanka wajibi ne ka kama bakonka yana za ka sai masa nan za ka taka kana taka ruwa zai zubo in irin famfon mu ne nan si da ƙarfi he kana murɗawa ana murɗa yake zuwa ka ce masa ashe wannan kawai da ka miƙa hannunsa zai zubo ko nan can so gare shi daidai nan za ka nuna yana ganin ruwan zai zuba wannan daga cikin haƙƙin bako shine duk abin da zai bashi wahala nuna masa ake to nan shine ban daki nan gurin da ake tsugunawa ne nan gurin da ake kama ruwa ne nan ita ce alƙibla haƙƙin bako ka nuna masa ina ce alƙibla garuruwa da dama idan bako ya shiga bai sallah a daidai so da kawo sai ka ce masa mu nan ita ce gabas a garin mu da ka in ka tashi zaka yi nafila cikin dare dan zaka kalla ita ce gabas ɗinka kuma sannan me mutum ke iya bukata idan dare ya karba in dare ya kuma a tattare duka kayan abinci a bashi kawo masa torch light kawo masa ruwa kawo masa kaza wadan ya farka cikin dare da bukatar karin ruwa to an kahi bangaren bakin ajahi dare in ruwa ta kama shi kuma cikin gida zai go yake yawo ko waje zai fita da ka samu ruwa sai a wota ko ɗan rabin leda ko kamar guda goma sai a zuba a gaban shi in ya falka cikin dare ya sha in ma wani abu ya kama shi cikin dare ga dai ruwa nan a gaban shi ga plus na ruwan zafi ga biredi kai al'adar gidanka wata kilfe karfe 12 ake karyawa shi kuma ba wannan tun karfe bakwai cikin sa ya nauyi saboda haka in ya falka ya zuwa haji gidan ba a motsi zakarin gidan sa ba ya kuka in ya zuwa haji shiru aka hankalin mutum ya tashi to irin wannan idan ka san kuna da bako to tun dare he ku adana masa abin da zai dan raka sai ka masa zindime man fular da ruwan zafi da kayan madara da waye ka ajiye masa da biredi sai ka ci wannan da safa koda zaka dan bukata mu nan sai kusan sha biyu muke karyawa inda san samu ne sai ka ajiye masa kuma stand by ko da ba a gidan bane to maza maza a je a nemo kaza a nemo kaza karfe bakwai a kawo a ajiye masa ayi kwana daya ayi kwana biyu ayi kwana uku don aka yi kwana uku kuma ya abar ya zama dan gida eh hima Allah kai mu sha biyu rana eh amma kwana daya biyu uku yana da haƙƙin a masa wannan ine wa man kana yu'minu billahi billahi wa yawmil akhir falyukrim dayfahu idan yana da doki ko ya zo da abun hawa a zamanin da aka ce wajibi ne a nuna masa amintaccen guri da aka daure abun hawan shi mutai na sauka da kan doki idan matafi ne ka kai shi daki ka aji to amma ina dokin sai yake sai ga masa muna da guri kaza da ake aure aure da wake ka ba mu je ka gani wannan jigon shine naka kaza a kawo abinci a zuba masa to yana da aminci yanzu abun hawan sa ma ya samu aminci wannan ita ce kaidar da malamai suka ce a sauki baki da ita hatta abun hawan sa in mota ya zo da ita ka nema masa gurin da ake parking amintacce ka ce ai mota inda aka kawo ta nan gurin to ai karshen aminci kenan wasu anan suke ajiya wasu a kofar fada wasu a betax wasu a guri kaza ko kuma ga gareji na a bude a sa mota a rufe in san samu ne lokacin a bahi mukullan ya rike yana da aminci motarsa ta higa kuma mukulli a hannunsa so abin hawan mutum aminci ne amma mutum ya zo da motarsa ta miliyan hudu kun shiga gida kuna cin abinci in an jima ya leka windo to yana maka magana akan motarsa ne to daga cikin karrama shi da zaka yana zuwa sama maka gun da za a je mota wata gidan an samu abuntaccen guri za a je ce to wannan motar sai duk inda zaka je a gari sai a yi ta zirga zirga da ita saboda kar yan adaidaita sahu ko yan babura su karfe ma ita in ka tashi tafiya a wanke ta a goge sai ka tabbata ita lafiya kadan tun da hali wannan duk yana cikin abin da ya kamata a yi baki daga cikin abin da ya sa ake karrama baki da duk irin waɗannan abubuwan wata ƙarfi ne abin da zan rufe da shi imamu shafi'i allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi allah ya gafarta mashi yana daga cikin mutanen da allah ya hore musu firasa shine kana kallon mutum za ka iya gane shi haka lai ka ce ka wannan mutumin mutumin arziki ne ana iya yi so shi wani lokaci yana zuwa wani kofar gidan wani mutum a tsakon gurmin daji yana tsayawa mutumin yana zuwa da ya kalle shi sai ya ce wallahi mutumin nan marowaci tama ya zai tun da dare yayi kuma bacci abinan ya da zango ya kama shi kuma hire kadai gidan da ya gani ko rigar da ya gani ya kama yana tsaya wannan mutumin ya kama imamu shafi'i ya sauko rukuni na farko na karɓar baki kenan yana karɓa sai ya ɗaure mashi dabbar a gurin da ya kamata a aji an kawo abinci an zuba mata an shiga da shi cikin gida an kawo mashi madara mai ɗumi an ba shi himfiɗa an kawo masa garwahi cikin ɗaki an kawo bargo an yi kaza duka an kawo imamu shafi'i da safe an kawo ruwan zafi an duka komai na alata an masa da safe mutumin nan ya zo ya kama dokinsa ya ɗora masa sirdi ya ɗore ya yi komai imamu shafi aka yi masa ruwa ya wanka sai ta ikon Allah na zalice mutumin nan yana kallon sa nace mashi marwaci a heba marwaci bane wannan mutumin ya kama imamu shafi'i ya taka ya hau doki yadda zai tafi sai ce kudinka ya kama naira kaza eh dokin ka ya ci siyawar kaza ya sha ruwan kaza sai ta ni na san tun da nake wannan baiwar ta ba ta taɓa yaudara ta ba da aka yi take kuɗin da ya masa caji ya biya shi shi kuma na mutumin shi ne hanyar da yake samun kuɗi a bakin titi in ka zo wuciya zai maka hidima amma biya za ka yi laifinsa kuma inda son samu ne kafin a fara ba hidima sai a gaya masa duk abin da aka yana ba da kuɗinsa so da ya fi alkhairi wata ran zai iya saukar su uluki kuma a samu rikici ko ba shi da ko kwabo kuma ya za a yi kuma an riga an yi hidima an kare sau dai alamar imani da Allah da ranar lahira ya zamanto maganganunmu akwai alkhairi alamar imani da Allah da ranar lahira ya zamanto muna mutunta makwabtanmu ana zama na mutunci da karramawa alamar imani da Allah da ranar gobe alkiyama ina zamanto bakinmu mutanen arziki ne ana mutunta su ana karrama su kuma ana fifita su akan ƴaƴa da iyali wani lokacin akan yi haka wani daga cikin abin da musulunci ya karantar in dai bakonka ya sako lokacin abin da baka wa iyalanka ana yi ma bakinka wannan yana daga cikin tarbiyya ta addinin musulunci Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ba mu ikon tsarewa abin da muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu aiki da abin da ya dace yan uwa kuma su yi hakuri bisa abin da suka ji wallahi na maimaita karatu na goma sha hudu a tunani na hizami sai da na zauna kuma aka ce na goma sha biyar ne abin da Allah ya kaddara muka hararo muka faɗa ya daidai Allah ya sa ya amfane mu abinda muka faɗa ya kasance kuskure ne Allah ya nuna mana mu gyara kuskuren mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin